أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذو القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشك السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشك السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله لا متاشي a wannan littafi na firiya da tausir juzgin shi na biyu shafi na ainihin casa'in da bakwai inda Allah subhanahu wataala ke cewa innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida Allah subhanahu wataala ce innal ladhina kafaru lallai waɗannan da suka kafirce billahi ga Allah mana suka kafirce mawa Allah wasaddun nasa suka tsare mutane an sabilillahi gabarin bin tafarkin Allah dinil islami shine addinin musulunci bi katmihim na'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta hanyar boye sufar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda take cikin attaura wa humul yahudu sune yahudawa waɗannan kabdalu hakika sun bata dalalan bata ba'idan mai nisa عن الحق قبر قرسيا
إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafirce billahi mawa Allah suka kafirce ma Allah wa zalamu nabiyahu suka zalunci annabinsa bi kitimani nati ta hanyar boye sifar annabin da ke cikin littafin su lam yakun Allah Allah bai zamo li yaghfira lahum ya gafarta musu ba wala li yahdiyahum ko kuma ya shiryar da su tariqan bai kuma zama ya shiryar da su tariqan wata hanya ba min durki na daga hanyoyi illa tariqa jahannama sai dai tariqa hanyar shiga wutar jahannama a tariqa hanya almu'addiya mai bayuwa ilaiha zuwa ga wutar jahannama khalidina fiha khalidina suna masu dawama muqaddarin alqulud ana ababan kaddara ma dawama fiha a cikin wutar jahannama idza dakhaluha idan suka shige ta abadan har abada wa kana zalika wannan ya kasance yasiran abu ne mai sauki alallahi ga Allah ya shigar da su ta ya dawamar da su a wutan abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wata'ala wato waɗannan waɗanda suka mutu kenan akan kafirci din yawa waɗanda suka mutu akan kafirci din Allah subhanahu wata'ala yake magana
ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasul بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فعاملوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أيها الناس أحل مكة يا كو متاني بمعنى متانا مكة koko ya ku dukkan mutanen duniya waɗanda ba su ku amsa kiran annabi ba ku amsa kira karja akumur rasulu haqiqa fa manzo ya zo muku muhammadun shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi ya zo muku da gaskiya a zo muku da gaskiya ita ce alkur'ani min rabbikum gaskiyan nan kuma daga wajen ubangijinku ne fa aminu ku yi imani bihi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qasudu khairan ku nufi alkhairi ku nufi alkhairi lakum wanda yake gare ku ku nufi alkhairi nan da ya tabbata gare ku shine yin imani da annabi aminu ku yi imani bin rasuli da wannan annabi mai girma wa qasudu khairan ku nufi alkhairi aw aminu bin rasuli ko ku yi imani da annabi ya kun khairan lakum yin imani da annabin zai zama to alkhairi a gare ku mimma antum fi daga abin da kuke cikin shi na kafirci amma wa in takfuru in kuka kafirce kuka yin imanin bihi da annabi kuka kafirce ma annabi to fa inna lillahi ma fi samawati wal ardi fa inna ma fi samawati wal ardi lalle abin da ke cikin sammai da kasai lillahi dukkanin su na Allah ne mallakin shi ne mulkan wajen mulki wa khalqan wajen halitta wa abidan da kuma bayi ba mulkinsa ne halittarsa ne bayin shi ne fala ya durruhu kufrukum dan haka kafircin ku ba zai cuci Allah ba kafircin ku ba zai taba cutar da Allah ba subhanahu wa ta'ala wa kana Allah Allah bai gushe ba aliman masani bi khalqihi da halitta ta sa hakiman mai hikima fi sunihi a cikin aiki nasa
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الله وكلماته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا ت... في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنما نعم انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أهل الكتاب يا ما أبوتا إنجيلا يا كو كريستوتي يا أهل الكتاب يا ما أبوتا لتاجي أهل الإنجيل ما أبوتا إنجيلا معنا كريستوتي كنا لا تغلو كركوتي إياكا كركي غلوي لا تتجاوزوا الحد كوكو إيه تري إياكا في دينكم أتكن أدينكم la tartakibu guluwan kanku haike mawa shishigi fi dinikum a cikin addininku wala taqulu ala allahi kar ku faɗa ga Allah illa alhaqa sai dai gaskiya kawai kar ku faɗa ga Allah sai dai abin da yake gaskiya illa alhaqa sai dai gaskiya illa illa alqawl alhaqa sai dai zance wanda yake da gaskiya min tanzihi na tsarkake Allah an shariki gabarin abokin tarayya wal walad da da innamal masihu kawai shi masihu isa ibn maryam isa dan maryam rasulullahi manzan Allah ne wa kalimatuhu kalmar Allah ne alqaha aw salaha ya sadar da ita ya jefa ta ila maryam zuwa ga maryam wa ruhun shi ma abocin ruhi ne ma'ana zuruhin ma'abocin ruhi ne minhu daga Allah subhanahu wata'ala min Allah tabaraka wata'ala daga Allah subhanahu wata'ala Isa alaihi salatu wassalamu annabi Isa iran Allah da aminci su tabbata a gare shi ibnul li maryama da ne ga maryam hamalatu maryam sai da maryam ce ta dauki cikin shi wa wada'atu sai da maryam ce ta haife shi kasa irin nisa'i kaman yanda sauran mata ke haihuwa ‘ya'ya ko da yake ɗaukan cikin shi bai yi kama da na ɗaukan cikin sauran ‘ya'ya ba. Wara da su sai da Maryam ce ta raine shi, saraka Rasulullahi annabin Allah ne, arsalahullahu Allah ya aiko shi rasulan manzo ka sa'ir al'ambiyayi kamar sauran annabawa, wa rusuli da manzanni, wa kalimatullahi, kalmar Allah ne shi annabi Isa, da annahu sadara saboda shi ya gangaro ne min kalimatin daga kalmar Allah kun fai kun kawai fakat kadai bila abin ba tare da uba ba wa ruhu shi ruhi ne mana zuruhin annabi isa ma abocin ruhi ne minhu daga Allah hazihi wan hazihi idafatu tashrifin wannan rabawa ne na girmamawa da Allah ya ce ruhul lahi kamar yadda na faɗa ne a baya baitul lahi takin Allah kaga ba irin ɗakunanmu ne mu da muke da bukatuwa zuwa gare su ba zaka ce ɗaki na ko ɗakinka ko ɗakinki muna da wasu bukatuwa ne a cikin ɗakin da za mu je mu sanya kayan kwanciya mu sa tabarma ko mu sa dadin nan katifa ko mu sa gado mu kwanta don mu fake ma rana ko mu fake ma ruwa ko mu fake ma sanyi ko mu kare kanmu dai daga sharkan wasu abu da muke tunanin za su iya cutar da mu wannan shine ɗaki a haƙƙinmu ko ba ka ba to sai muka ji Allah shi ma ya jingina ma kanshi daki da ya jingina ma kanshi dakin nan sai muka fahimci to jingina nan kawai Allah na so ya nuna girman dakin ne sai jingina shi zuwa gare shi ya nuna maka wannan dakin dakin na Allah ne ma'ana ba Allah na da bukatar daki irin yadda ni nake bukatar daki sauran mutane ke bukatar daki ba haka nan da aka ce taguwa Allah kamar yadda na faɗa na qatal na qatullahi go yawa Allah na kiranta na qatullahi taguwar Allah amma ai abin da ake nufi saboda yanayin samar da taguwan yanayin bayyanarta da yanayin yadda tsarin ta yake ya sha bamban da yadda ake samun sauran tagoyi tana da wata hususiya tana da wata daraja tana da wata ɗaukaka sauraka sai aka raba taguwar zuwa ga Allah raba taguwar nan zuwa ga Allah don girmama taguwar ne haka nan raba isa zuwa ga Allah ba ana nufin wai shi wani bangare ne na Allah ba subhanahu wataala Allah ba shi da bangare ba na nufin shi Isa wani bangare ne na Allah ba a idafatu tashrifin jinginawa ne kawai na girmamawa laisa kama za a mu ba kaman yanda su kirista suke rayawa ba annahu cewa wai shi Isa lamma kana ruhan yayin da ya zama to ruhi min Allah daga Allah iqtada zalika to wannan sai ya hukunta an ya kuna juzu'an min Allah saboda haka sai ya zamanto shi wai yanki ne daga Allah fa huwa ibn saboda haka shi da ne na Allah saboda haka wannan shine rayawar abinin ahlul kitabi ma'ana nasara kana inda rashid gulamun nasraniyun ya kasance wajen haruna rashid khalifa daga halifofin musulunci mahalifofin musulunci wani yaro ba nasare wani yaro ba nasare kana ɗariban lahu likita ne na shi haruna rashid kamar yadda muka faɗa a baya su kiristoci waɗanda suke jingina da annabi isa allah ya hore musu sanin likitanci to shi yasa shi wannan likita ne na haruna rashid ana tare kana ɗariban lahu wa bari an fil ilmi kuma gwani ne a harkar ilimi wasu kuma gwani ne a harkar sana'ar tashi ta magani shikenan fa ahabba hura fa ahabba hurrashidu kasiran sai haruna rashid ya zama to yana san shi so mai yawa wada'ahu ila al-islam sai ce kai ba ka musulunta ba sai kira shi zuwa ga musulunci wamtana sai yaron yake musulunta ce shi ba zai musulunta ba wa kullama da'ahu duk sa'an da ya kira shi ila al-islami zuwa ga musulunci imtana sai yaron yake wa yawman min al-ayyami wata rana daga cikin raneku qala lahu rashidu sai haruna rashid ya ce mai ala ka saurara ka ji inni awaddu an takuna musliman ina son ka zamanto musulmai musulmi falau kunta musliman da dai a ce kai ka kasance musulmi la fa'altu laka kaza wa kaza wa kaza da ne maka kaza ne maka kaza ne maka kaza ya gaya ma yaron kala lahu yaron ya ce to yau ne barin gaya maka abin da ya hana na musulunta ya ce tamna'uni min al-islami ayatun fi kitabikum tu'ayyidu ma zahabtu ilayhi yace wata aya ce a littafin ku aya daya ta hana nan musulunta dalili tana karfafan abin da nake akai ne ayan nan tana karfafan kiristanci na ne shi yasa nake yin musulunta ah qala lahu rashid sai haruna rashid yace mai wa mahiya wace aya ne qala sai ce ayat da Allah ke cewa innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu innamal masihu ka ji ka sani shi isa aya masihu isa dan maryam annabin Allah ne kuma kalmar Allah ne da ya jefo ta zuwa ga maryam sannan kuma Allah ya ce wa ruhun minhu wa ruhun minhu kuma ruhi ne na shi na shi Allah yace to kaga wannan ayar to tana tabbatar min da abin da nake akai ne tana tabbatar min da kan musulunta akan abin da nake alqur'an alqur'ani yaqulu inna isa yaron ya ci gaba da fada kenan alqur'ani yaqulu yana cewa inna isa ruhul lahi ruhu min allahi wai annabi isa ruhi ne daga Allah wa hadha saboda ka wannan yaktadi yana hukunta an annahu juz'un min allahi saboda ka shi isa yanki ne daga Allah kenan wala yasihu zalika wannan ko ba zai taba inganta ba illa idza kana waladan lahu sai in ya zama to da ne na Allah yace to wannan aya ita take tabbatar min da abin da muke kai fadin wannan maganan fata hayyara rashidu haruna rashid sai ya shiga dimuwa to wata amsa zai ba wannan yara wa jama'al ulama nan da nan sai ya yi shela ya tara malamai fasalahum sai tambaye su qalu lahu sai suka ce mai kad a kadima huna hujjajun min qurasana wasu alhazai sun zo daga kasar qurasana sun zo aikin haji wa fihim alimun bi tafsir alqur'ani a cikin sa wani babban malami ya san tafsirin alqur'ani saboda haka la budda an yakuna indahu jawabu su'alika ba makawa a samu amsar tambayar ka a wajen shi fa arsalu ila al-husayn ila al-husayn ibn ali al-marwazi shi ne suna malamin sai suka aika zuwa ga malamin da ake kira da Hussein ibn Ali al-Marwazi fa atako sai yazo fadar Rashid qala lahum sai yace musu qala lahum sai yace musu ma hadhihi shubhatu allati alqa ala alqa alai na'am fa ataqala lahum sai yace musu ma hadhihi shubhatu shubhatu allati alqa alayya aduwullahi wani shubuha ne wannan makiyin Allah ya jefo min ya tambaye su na'am tafakkara sai ya tunani na'am da ya ga yaron sai ya gaya mai wannan abin sai yake ce a wannan wace shubuha ne wannan makiyin Allah ku ya jefa mini shi malamin kenan shi a Husain ibn Ali al-Marwazi tafakkar sai ya tunani shi malamin qala sai ya ce sabaqa fil azali lalle ya gabata a cikin azal din Allah anna hadha su'a anna hadha su'ala wannan tambayan ya kauli sai ku gare ni fi majaliska fi majalisika a wannan mazaunin naka to amma walaysa indi jawabuhu al'ana yanzu ni kaina ban da amsa inji malam walakin sai dai alayya alla akula na dauki alƙawari ma kaina bazan ci abinci ba wala ashraba bazan sha abin sha ba hatta u'addiya al-haqqa har sai na ba da gaskiya allazi huwa al-jawab wanda shine wannan ba da gaskiya shine wannan tambayar da aka yi min an hazi shubha ga wannan shubha da wannan yaro ya zo da ita saboda if faftahu li baitan ku bude mun wani gida zai shiga kan wanda ya shigo bayan na shiga fa fatahu lahu baitan sai suka bude ma malamin nan gida fa aghlaqa al baita ya shiga ya kulla kofa alayhi ya kulla kofa mawa kanshi da kanshi wa qara al qur'ana sai kama karanta al qur'ani min awalihi tun daga tun daga fatiha fatiha ce ai farkon qur'ani ko tun daga fatiha sara ya tulul qur'ana bi tadabburi yana karanta al qur'ani ta hanyar lura ya mai da hankali bisa dukkan ayoyin al qur'ani hatta wasala har yazo ila suratul jasiyah har yazo suratul jasiyah inda Allah yake cewa huwa allazi sakhkhara lakum ma fil ma fil ma fil samawati wa ma fil ardi huwa allazi sakhkhara lakum ma fil samawati wa ma fil ardi jami'an minhu huwa allazi fasara shine shine Allah nan da sakhkhara lakum ya hore a gare ku ma fis samawati abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi abin da ke cikin kasai jami'an dukkan waɗannan abubuwan minhu daga Allah suke shi ta abin da ya ruda shi Allah ya ce ruhun minhu rai daga Allah to dukkan waɗannan halitta ma an ce minhu daga Allah suke yana zuwa nan faqala sai ce ibtahu anni ibtahu anni ku bude mun kofa ku bude mun kofa wajat wajatu jawaban ana samu amsa fa fatahu sai aka bude mai kofa fa akbar al gulama sai baiwa yaron amsa wa qala lahu yace mai in kana in dai ya zama to wa ruhun minhu fadin Allah cewa shi Isa rai ne daga Allah ya katabi anna Isa juz'un min Allah yana hukunta Isa ya zama to wani yanki ne daga Allah fa kullu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an juz'un min Allah to wannan to zai zama to duk abin da ke sammai da yake kasai zai zama su ma yanki ne daga Allah. Dalili, Allah ce ne wa ruhun minhu rai daga gare shi. Wakala ya sake faɗa ya ce wasa kara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Kalmar daga, daga Allah ita ce ta ruɗa ka, to Allah ce abin da ke sammai duka, da abin da ke kasai duka minhu daga gare shi suke. Yanzu su ma dukkaninsu sun zama yayan Allah ɗin kenan. Yaro sai shiru ba amsa. saura ka fa aslama nasarani sai yaron ya musulunta wa fariha rashidu haruna rashidu ya farin ciki farhan aziman farin ciki mai girma wa ajazahu bi malin kasirin ya bai wannan malami dukiya mai yawa haza ruhu wannan ruhin da ake ta magana huwa allazi bihi dallan nasara da shine nasara suka bata fadin Allah da yace ruhi ne daga Allah shi ya batar da nasara fasammahum Allahu dalina ha Allah ya ambace su yace musu batattu ghairil maghdubi alaihim wala dalin to adalin nasara almagdubi alaihim yahud to wannan ne yasa Allah ya ce musu bacatu dallu amma rifatul haqi sun bata gabarin sanin gaskiya amma yahuda masu yahudawa faqad araful haqa su sun san gaskiya sai dai walam ya'malu bi ba su aiki da gaskiyan bane su kuma fagadiba Allahu alaihim sai Allah ya fushi da su wa nasara dallu an siratal mustaqimi su nasara sun bace gabarin hanya madaidaiciya ruhun lahi hakikatan ruhin Allah na hakika kuwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi ma ba da nufin faɗa ɗanan Allah ba ba ɗan Allah ba ne ba jizi'i ne na Allah ba shi ma yau shau zai sake yin bayani dalla-dalla a gaba bi ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam ruhi daga ruhinsa Allah subhanahu wataala ya samar da dukkan sauran ruhukan da aka sama shi ne ma'ana abin da ake nufi kuwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam min ruhihi nafaka fi adam daga ruhin annabi muhammadu Allah ya busa mawa annabi adam wa min ruhihi nafaka fi isa daga ruhin annabi muhammadu ya busa ga annabi isa wa min ruhihi nafaka fi ma'in mahid daga ruhin annabi muhammad Allah ya busa a cikin ruwan nan wulakantacce ma'ana dugon maniyi fasara insana har ya zama to mutum don haka wa min ruhihi nafaka fi jibrila daga ruhin annabi muhammadu Allah ya busa ga mala'ika jibril wa min ruhihi alquran alqurani daga ruhin manzan Allah yake hadha allazi natluhu wanda muke karanta shi yanzu wa yahdina ila siratal mustaqim kuma Allah yake shirya da mutane alqurani din zuwa safarki madaidaici fa aminu billahi daga ku imani da Allah wa rusuli ku imani da manzansa wala taqulu kar ku ce al'alihatu, alloli salasatun guda uku ne, la ta ƙulu, kar ku ce ina al'alihata salasatun alloli uku ne, kar ku faɗa haka. Kum dallu, su sun bata ba da Isa bayan tafiyar annabi Isa, waftaraku sirran rabu ala arba'i firaqin su kirista gida hudu suka rabu firkasun wani kashin kalu sun ce inna isa abdullahi wa rasuluhu isa bawan Allah ne manzon Allah ne hum allazina baqaw ala dini isa sune suka tabbata kan addini annabi isa na gaskiya wa firqatun wasu jama'a idda au sun yi da'awan anna isa waladullahi waladul lillahi cewa isa da ne ga Allah kashi na farko kenan go wa fi an kashi na biyu wa firqatun da ni na waya a cikin batattun da wadancan su mun ware su ne su wadancan shiryayyu ne wannan kashin sai suka ce isa da ne na Allah wa firqatun idda'u anna isa huwa Allah wasu da ma suka yi da'awar a'a ba dan Allah bane shine ma Allah kashi na biyu kenan wa firqatu wasu jama'ar idda'au sai suka yi da'awan annal alihata salasatun a allolin uku ne Isa wa ummuhu wallah annabi Isa Maryam da kuma Allah ba ba ba sai Allah subhanahu wa ta'ala na'am shine wa salisu salasatin kenan na ya wato shi Isa cikon alloli biyu ne suka tare suka zama uku na Allahu anhu Allah ya hana a ce salisu salasa kama sai a ti kama yadda karatu zai zo nan gaba cewa laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa hakika waɗanda suka ce Allah ɗayan cikon uku ne sun kafirta ba su ba su da ba su a cikin hanya madaidaiciya wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da wasu mutane to yana cikin su haisu ta yadda anna salisa salasatil kufru tunda kalmar salisu salasa ta zamanto kafirci to Allahu tabaraka wa ta'ala zakara fil qur'ani Allah ya ambata a cikin alqur'ani ya ambata wasu kalmomi amma sai ya guji amfani da kalmar salis salasa don me saboda wannan illar ga ma'ana inda Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu inda za a samu ganawa ba inda za a samu ganawa mutum uku sai Allah ya zama to na hudun su kaji har faɗin uku sai ya ce na hudu ko na'am walakin na to na dan dauke gani ne amma ya kunu illa najwa illa huwa rabin ko na'am wala kamtatu Allah yake ba inda za a samu mutum biyar illa huwa sadisuhum sai Allah ne na shidan su wala adana min zalika babu inda za a samu kasa da hakan kasa da ukun a kasa da hudun ko kasa da biyar din wala kasara ko sama da haka illa huwa ma'ahum sai Allah yana tare da su am walakin sai dai lam yaqul huwa salisuhum ai kada Allah bai ce ba za a samu mutum biyu sai Allah ne na ukun su ba saboda me saboda wancan kalmar da kirista suka faɗa ibtada al-kalama sai ya fara magana da yawa eh sai zama to kalmar ma saboda yanda suka faɗe sai Allah bai amfani da ita ba kawai ma sai fara magana da cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum kaga bai fara daga biyu ba hazaran min an yaqula huwa salisuhum dan kiyayewa kada ce shine na ukun su wasnaini kullu snaini Allahu salisuhum dan kada ce biyu dukkan biyu alhali ko na biyu Allah ne na ukun su amma ba ta zuwan wancan Allah wancan Allah ba a matsayin su na bayin Allah walakin sai dai Allah lamma kana salis salasatin yayin da salis salasatin ta zama to aqida ta kufri aqida ce ta kafirci ta jannabal qur'anu hadhihi ibarata sai qur'ani bai amfani da wannan sigar ba ana tare sai dai a inda yake tabbatar da kafircin waɗanda suka faɗa faqala sai ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa salisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum lihaza dan wannan al-insanu shi mutum ya firru min at-tashabbuh bihim to ya gudu ya guji yin kama da su dan dan mutum ya guji yin kama da kiristoci da nasara man tashabba bi qaumin dan duk wanda ya kama da wasu mutane fa huwa minhum yana tare da su in tahu ku hannu an zalika gabanin wannan wa atu khairan lakum ku zai kewa alkhairi da ya tabbata gare ku minhu daga fadin Allah Allah Maryam Allah Isa Allah menene wa huwa tauhid shine kadaita Allah kawai kadaita Allah kawai utruku hadhihi alaqidata kristoci ku bar wannan aqida wa atu bit tauhid ku zo da kadaita Allah bit taurati ibaratun a cikin attaura akwai wasu ibarori hiyallati adallatin nasara ita ce tabbatar da nasara wa uquluhum dalili hankulan su qasiratun takaitattun hankula ne alqur'anu alqur'ani fihi ayatun muhkamatun a cikin shi akwai ayoyi muhkamai wanda ana karanta su kawai zaka gane bayanan su wa mutashabihatun akwai ayoyi mutashabihai wanda ba kowa ke iya fahimtar su ko gane su ba walakin hadhihi al-um walakin hadhihi al-ummatu sai dai ita wannan al'umma ta annabi uqulu mahankulan su wafiratun cikakke ne idrakuhum rizqasu ga ma'anonin ayat al-qur'ani tamun cikakken rizqa ne sharrafa Allahu Muhammadan Allah ya girmama annabi Muhammadu tashrifan girmamawa a azama min tashrifi Isa sama da yanda ya girmama annabi Isa kulluhum da annabi isa da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na sha'a ya rayu da ifan cikin rauni saboda dukkaninsu sun rayu cikin rauni adahu kaumu kowannensu jama'arsa sun yi biyayya sun yi gaba da shi wa harabu sun yaƙe shi wa baqiya isa da ifan amma shi isa ya ci gaba da rayuwa cikin yanayi na rauni hatta ta gallaba alaihi ada'uhu har makiyan shi suka yi suka yi samu rinjaye a kan shi wadda au suke da awan annahum qatalu cewa wai sun kashe shi wa salabuhu sun tsire shi wa muhammadu annabi muhammadu kuwa na sha'a da'ifan ya taso cikin rauni amma fa nasarahu Allah sai Allah ya ya kawo mai gudunmawa da taimako hatta ghalaba aljam aljamahira har sai da ya rinjayi taron al'umma wantasara alaihim ya samu nasara a kansu fasaru kulluhum iyala laudin kan zai suka zama to iyali ne gare shi sai yadda ya ce haka za a yi a jaziratul arab da baki daya sallallahu alaihi wasallam nam law kana uqulu hadhihi ummati da hankulan al'ummar annabi isa koko da hankulan al'umman nan tamu ta annabi muhammadu ka uqulin nasara ka kaman hankulan nasara ne labalalna bi muhammadin da mu mun bata sanadiyar kalmomin da Allah ya gaya ma annabi a alkur'ani waje allahu gaira abdin da mun sanya mun mai da shi mu ma muke ba bawa ba ne saura mene saura ai Allah ya faɗo wasu kalmomi a haƙƙin annabi annabi ya yi mu baya da mutane Allah ya ce ba shi ya yi ba annabi ba ne ya yi Allah ne ya yi annabi ya yi jifa Allah ya ce ba shi ya yi ba Allah ne ya yi yawa can wa ma ramaita isra maita walakin Allah harama lokacin da kai jifa ya Muhammadu ba kai kai jifa ba Allah ne ya ji ba. Inna lalzina yi bayi unaka, inna ma yi bayi una Allah, yadun lahi fauka aidihim, masu yi mubaya da kai, kawai suna yi mubaya da Allah ne, hannun Allah ne akan hannayensu. Haka Allah ya faɗa, amma duk wannan saboda idiraki da hasken ruhin annabi bai sa al'umma shi sun bata sun ce mai Allah ba. Har gobe yana nan a matsayin bawan Allah. Saboda haka shi da abin da shi yake magana. Ya ce, saboda haka waje Allahu gaira abdin da mun sanya shi ya zama to ba wani bawa ba. da mun sa shi faukal ibadi saman bayi sai shi ce walakin sai dai kulluna dukkanmu ya alamu annahu shi yana sana cewa shi annabi ma karamati tare da girmansa wa sharafihi da ɗaukakarsa wa rifat kadari da ɗaukakar darajarsa fa huwa abdullahi abdullahi faqad bawa ne na Allah kadai duk isassa da buwayan nan nasa duk burin kasan nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan a bawan Allah saboda ba Allah bane ba ɗan Allah ba ne, bawa ne na Allah cikin bayan Allah sai Allah ya ɗaga shi ya fifita shi akan dukkanin bayan Allah. Yawa, dukkan matsayin bayan Allah, dukkan matsayin bayan Allah, annabi sallallahu Alaihi wasallam yana sama da su. Matsayin Allah, annabi yana ƙasa da su. Halas. Ana tare? To wannan kenan. To, sai shi zai gaya mana irin kalmomin da suka zo a cikin attaura wanda suka batar da da Yahudawa da Nasara, saboda mene, shigin irin waɗannan kalmomin, annabawan ne za su yi wani abu sai Allah ya ce shi yayi. An gane, nan ma ba ga annabi ne ya abu ba Allah ya ce yayi, annabi ya yi jifa Allah ya ce shi yayi, to su ma shigin irin abubuwan da ya batar da su ɗin kenan ai. A cikin Ataura da Injila ga shigin irin kalmomin. Ya ce, wa ha'ulai waɗannan dallu sun bata, fa ja'alu nabiyahum ilahan, sai suka mai da annabawansu a matsayin Allah suka mai da annabinsu a matsayin Allah au ibnan lillahi ko kwaɗan Allah dalili kalmar abu abu ta zo a cikin attaura ta shi to amma ga ma'anarta ko ta zo a cikin injila amma ga ma'anarta sai shi ce wal abu kalmar abu fi ibaratul injili wanda ta zo a cikin injila ma'anarta as-sayyidu tana nufin shugaba ne ba uba ba so su he suka dauka cewa a ana nufin uba ne saboda suke ce ma Allah uba na sama saboda tsamin shirme Allah Allah Allah ka kiyaye mu bata kullama ja'at kalimatul abi duk sa'ad da kalmar abu ta zo fil injila cikin injila fata'ani as-sayyid tana nufin shugaba ne amma ja'aluhu ala zahiri su sai suka dauke ta a bisa zahirinta tana nufin uba wannan ne yasa suka dauke ta ala zahiri fakat wannan ne ta suka bata sannan wa fi taurati ya zo a cikin at-taura inda Allah ya ce ja Allahu ila zaitun Allah ya zo zuwa zaitun ana ji wa sara ila turi sina sannan sai ya tafi zuwa turi sina wasa kana faran sannan sai ya zauna a faran ba da zalika bayan nan ina ne zaitun a zaitun shi zaitun din nan aljabalul ladhi kana yishu alaihi isa dutsen da annabi isa ke rayuwa akan shi sunan shi zaitun ana tare fi zamani a zamaninsa fa huwa khalifatul lahi shi isa halifan Allah ne fa qala sai Allah yace inna Allah jaa jaa zaitun da annabi isa yazo saboda khalifan Allah ne kamar yadda Allah annabi ke yin abu yace shi yayi to shi ba da isa yazo sai Allah yace Allah yazo zaitun amma wa yake nufi khalifan shi isa waɗannan kalmomin su suka batar da su ana fahimta da kyau a daidai lokacin mu ma akwai irin su a cikin alkur'ani amma hasken ruhi na annabi sallallahu alaihi wasallam da karfin ruhin al'ummarsa ba tabbatar da su sun ce mai Allah ba to ana tare sannan sai Allah ya ci gaba da cewa na'am fa huwa khalifatullah inna Allah ja'a zaitun wa huwa ya'ni khalifatullah wa allazi huwa isa summa sara ila ila turi sannan sai sai Allah ya tafi zuwa dur mana ja'a min turi sina ya zo daga dutsen turi sina turi sina dutsen turi sina kana fihi Musa annabi Musa da shi kuma yake wajen shi ma khalifatul lillah shi ma khalifan Allah ne to shi ma sai Allah yayi ibara saboda a matsayin su na khalifofi duk wani abu na sai Allah ya karba ana tare fantaqalatul khilafatu ila zaitun to daga nan khilaf an halifancin sai ta koma zaitun tunda annabi Musa ya riga annabi Isa zuwa yi da khalifancin Allah ya zo kan zaitun abin nan duru sina shine dutsen da annabi Isa yake gana da Allah isa annabi isa dutsen an duri sina duri sina shine dutsen da annabi musa yake gana da Allah to ai daga annabi musa sai annabi isa to sai Allah ya ce to fantaqalatil khilafatu ila zaitun sai halifancin Allah sai ta bar nan sai ta koma zaitun ma'ana ta koma wajen annabi isa ana ganewa huwa isa shine annabi isa sun mantakala ila faran sannan halifancin Allah sai ta koma faran ina ne faran bakkan annabi Muhammadu. An gane? Wata kana halifatin sai ta zauna a nan, faran ismu makkata. Faran ɗin nan sunan makka ne. Ga shi kamar yadda ya zuwa cikin mu'tamul buldan na imamul Humawi na je manta sunan Yake ja a fi mu'tamul buldan, faran ba da alifin, ba da alifi ra'un. ana rubuta shi da alif ne bayan alif ɗin akwai ra fa ran wa akhir hununa a ƙarshe akwai nun guda kalimatul ibraniyatun kalma ce ta ibraniyanci wahiya amma mu'rabatun an juyar da ita larabci wahiya min asma'i makka tana daga cikin sunayen makka zakara hafi taurat Allah ya ambace ta a cikin at-taura kila ka ce huwa ismu ismun li jabal makata wasu ce a sunan duwar watsi ne ismun lijibali makata sunan duwar watsun da suke makka ne wa fi taura ya zo a cikin taura ja Allahu min sina Allah ya zo daga sina wa asharaka min sa'ir sai ya haskaka a sa'ir wasu alana ya bayyana min faran a faran majihu min sina da aka ce ya zo daga sina ma'ana takalimuhu li Musa alaihi salam santar da yi da annabi Musa wa ishraquhu ala sa'ir da aka ce ya haskaka a sa'ir وهي جبال فلسطين سنة دوتنا نسكي فلسطين هو انزال انزاله الانجيل شيء سوكر ده انجيلا ده يي على عيسى عليه السلام ga annabi Isa wasti'lanuhu bayyana shi min jibali faran aduzan faran inzal alqur'ani ala muhammad sallallahu alaihi wasallam saukar da alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ake nuni a ciki to haza wannan yushiru yana nuni ne ila salasati khulafa anillahi tabaraka wa ta'ala halifofin Allah din nan guda uku Musa wa Isa wa Muhammadun annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammadu sauraka wa ilaihi yushiru wa ilaihi yushiru wa zaitun wa tur sinin wa hadha albalad alamin fadin Allah wa tin wa zaitun wa tur sinin wa hadha albalad alamin to yana nuni zuwa ga wannan ma'anar ne zaitun da tur sina da kuma mene balad alamin shine garin manzon Allah kulluhum dukkaninsu mahallun wahidin min ha'ula'il khulafai kowane waje ɗaya daga cikin wannan wajen ɗaya daga cikin waɗannan halifofin ne guda uku innama Allahu yan uwa ku ji ku sani ku tabbata zukatan ku su rike lalle Allah ilahun wahidun Allah ɗaya ne subhanahu tanziha lahu tsarki ya tabbata a gare shi an yakuna ka karanta ne an yakuna lahu waladun a ce yana da ɗa la yaliku bihi bai tantanta gare shi ba alwaladu da ɗa bai tantanta ga Allah ba lahu ma fi samawati abin da ke cikin samai dinna Allah ne wa ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa din na Allah ne khalqan wa mulkan halitta da mallaka wal mulkiyatu mallakar abu kuwa tunafil bunu wata ta kore a ce wannan abin dan wanda ya mallaka ne in haka ce wani ya mallaki kaza bawan ka ba ba dan ka bane kawai shine abin da al-ashaw yake mana magana anan wa kafa billahi wakila Allah ya isa mai shaida akan dukkan abin da bayi ke ke ke ke aikatawa shahidan mai shaida ala zalika akan wannan فقدان الولد رشد دا نقص تويايا ne bin nisbati ila lisan ga mutum ga mutum ba shi mutum a ce bai da da tauyaya ne a wajen shi amma wal waladu da naqasun tauyaya ne bin nisbati ila al haqi tabaaraka wa ta'ala in aka dangana ma Allah dangana Allah ga dangana da ga Allah tauyaya ne dangana da ga mutum kama tika ne dalili dalilin abin ya zama haka li'annan insana saboda shi mutum yuhibbu yana so an yakunu an yakuna lahu waladin ya zama to yana da da yakunu auna lahu wanda dan ya zama to ya taimake shi shi ma ya kumu bihi min a'mali na daga abubuwan da yake tsayawa yana aikatawa na ayyuka ko baka ba wa warisa lahu ba da mauti kuma dan ya zama to ya gaje shi bayan mutuwar shi ko baka ba to ai wallahu ganiyun bi zati Allah ya wadatar da zati shi la yuhibbu auna Allah bai san taimako wa baqin madawami ne Allah ilal abada har zuwa ga abada la ya mutu baya mutuwa fa yura su ballantana a gaje shi dan haka ma hajatuhu fil walad to me Allah zai bukata da da shi ya wadata da kanshi bai bukatar taimako sai mutu ballantana a gaje shi to me zai da da kuma kamar da Maulana Shehu Dayar Bauchi yake cewa duk shekarun da aka yi tun da shekarun da duniya ta yi Allah zai dan bai dan ba sai daga karshe da duniya ta zo karshe ta zama yan kwanaki shikenan kuma kuma an haifi ya yayi dan kuma kawai kuma sai ya bar makiya kuma sai suka ce mai wannan dan nashi kwaya daya yace wannan hankali ma ba zai karba ba to haka Allah haƙƙin shi da haƙƙin Allah tauyaya tauyaya Allah taurayi darajar Allah ne bai da buƙatar da amin fali haza saboda haka ne ihtajja alaihim Allah ya kafa musu hujja bi kauli da cewa subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi huwal ganiyu shine mawadaci huwal ganiyu shi mawadaci ne mawadaci ne malahu wal walad to me zai yi da da nahnu nuhibbul aulada mu muna son yayaye ne li fakari na saboda bukatar mu saboda mu matalauta ne wa hatiyadina saboda muna da bukata wa huwa gani shi Allah mawadaci ne malahu wal walad dan haka me zai yi da da bale haza dan haka faqadul walad rashin da nakasu nakasu nakasu ne tauyaya ne fi haƙƙi fi haƙƙina a haƙƙin mu wal walad da nakasun tauyaya ne fi haƙƙihi a haƙƙin Allah wa shatmun kuma zagi ne ka ce ma Allah na da da in ka ce ma Allah na da da ka zagi Allah ne Allah yana cewa kazzabani ibn adama dan adam ya ƙaryata ni wa shatamani ya zage ni amma shatmuhu zagin da dan adam ya min fa qauluhu da yake cewa ittakhadha Allahu waladan wai Allah ya rike ya rike da ga hadisi kamar haka an abi hurairata an karbo daga abu hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi annabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah kala yace qala Allah Allah mai girma da kuka yace kazzabani ibnu adam dan adam ya karyata ni wa lam yakul lahu zalika bai kuma kamata ce dan adam ya ya karyata ni ba wace tabani dan adam ya zage ni wa lam yakul lahu zalika bai kamata ce dan adam na zagi na ba fa ma takzibu amma karyata wata iyaye gare ni fa qauluhu da yace min lan ya'idani cewa Allah ba zai maida ni ba ba da kama ba da ni kamar yadda ya fare ni walaysa awwalul khalqi farkon halitta bai zamanto bi ahwana mafi wa mafi sauki alayya gare ni ba min ida min i'adati daga maida shi samar da shi bai fi maida maida shi sauki ba don haka ni da samar da shi zan maida shi wa ma shatumu amma zaki shi iyaye gare ni fa qawlu da yake cewa ita kaza Allah waladan wai Allah ya rike da wa ana al'adu ni kadai ne as-samadu abin nufi da bukata in ji Allah lam alid ban haifa ba walam ulat ba a haife ni ba walam ya kulli kufu'an ahadun babu wani daya da ya zame mun tamka sahihul bukhari kitabu tafsir alquran babu yuqalu la la anam la yana la yana nuna ahadin ai wahidin amma akwai dan kuskure wajen dan wajen rubutun gaskiya na'am na ne muka zai ko billahi wakila an na'am to wala lan yastaki fal masiha ko to mu mu bashi na mu aje anan na'am yawa mu bashi iyanan to alhamdulillah akwai tambaya ɗaya ko biyu haka na da rabo